الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba hudu ga wata na zulqa'ada hijira shekara 1444 wanda ya dace da 24 ga wata na biyar 2023 muna cikin littafin siffar sallah na sallar sallam tun daga kabara aya zuwa sallama kamar da muhammadu hassan albani ya wallafa littafin zai za mu darasi insha Allah darasi na goma sha bakwai darasi na sha bakwai insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi ta harko yana cewa shin malam gaskiya ne cewar duk wanda yake karanta suratul waqi'a duka marece za ta kare masa talauci to eh Allah kare mu talauci gaba da mas'ala ce akwai ruwayoyi da suka zo kan haka amma duka ruwayar da ta kawo wannan magana ba da mai inganci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kina babu ruwa da ta inganta amma ba dai bane karanta da wata sura ta Qur'ani ka roki Allah bukatar ka amma ba ai waqiya dan kare talauci tana magana kan tashin kiyama a girgiza ka na cikin sura da manzo Allah ce ta sashi gurgura to su mutane duniya yanzu ko annabi kiyama take tana mishi hatta sashi ya gura saboda irin abin da yake cikin dandashin kiyama kenan ba tana magana bane ba akan dukiya ko zara ko magan talauci kun ba ta zo kan haka ba wannan ruwaya ba tabbatar gaskiya magana amma ba lahi bane ba karanta duk wata sura ta alqur'ani to kila ka ta kuma mi ba lahi bane ba amma ba annabi ne yayi wannan bayanin ga matsayin karanta ta gaskiyar magana sai shi kuma dan uwa ke cewa wani abu ne kwanan nan ya fito to shi ya ga abin yayi wa kuma akwai yan uwa cikin wakilai na karantarwa ko lakwalce wani abu da aka hudu na agaji ga lakwaloli an ba da wasu kudi na kulawa da aiki na lakwaloli na lakwal-lakwal to wani abin da ya wakana kusan ya ce shi dai abin da ya gani kusan kowane wuri zai zamanto su wannan wakilan abin da ya gani shi da ci ba ca duka ta mahaukaci duka ba shi dai da yawa kenan ya ga waɗansu wanda suna ɗokan domin sai an yi takarda ta an siya kaza to misali maimakon kayan jika 20 ko 40 sai a takarda na jika 60 ne ko 70 wannan yan uwa tabbas ya daga cikin cin amana ko gulu sata ce da hini yan uwa irin wannan matsalar da muke bayani cewa kowa ya dibi kanshi kuma kan mai yaudar kanmu kullum mutane aka yi magana sata kudi sai a diba gwamnati shugaban kasa minista firin minista minista kaza sun ci kudi wannan yan kasan walaɓannar da suke shuka ta yin sama allah ba wasa ba ma'aikatan wani gari babbannar da ake cin kudi a kasan wannan ba san da su ba suna na a kasa suna nan a ƙasa ɗan ma cikin nasarki ne ba minister ba ne ba wata societe ce wata furuje ce walla ɓannin suke shibka kun ba san da ita ba kuna ya kasa san ta kullum ya ce sama ba a ji ba san wannan to wallahi cin amana ce kuma yaudara ce ku ta kanku ɗan abin mamaki za su mutane suna zura kansu duk wannan masu ɗimi da yawa za ka jinsa ba mu ƙa'ayar su suwa masu kare abu ba su likaci ba wata ƙungiya kaza ko sosete ko sosete civil ko ba civil ci ba amma wace ce dai suna ƙungiyoyi na kare in mu haƙƙin talakawa ko haƙƙin wani kaza na jama'a amma duk an kai biyo na ƙungiyoyi mafi yawa sai ka ga ɗan ƙungiyar an ka binciki kuɗin ƙungiya sai ka ga waɗannan shugabannin mafi yawa suna cin shi mafi yawa wannan kuɗin ƙungiyar da ake tarawa da sunan za su kare haƙƙinku kun tara kudu wani a wata jika ko jika biyu ko kaza kai ko wannan shugabannin mafi yawa Allah an ka bincika gaga suna cin wannan kuɗi da sunan kuma kare haƙƙinku ne kuma ku sani wallahi cin kuɗi haramu ne ko talakai ko gwamnati ka kullum mu tsaya cin kuɗi kurin ministan shugaban ƙasa ko kana kai na biyar ka ci biyar ka ci Allah bayan biyar ka ta jama'a haƙƙin jama'a ka ci abokan aiki na talakawa ne wallahi gobe kiyama ka kame mu wallahi ba wata su ko sanjika kake ko me kake ka ci haƙƙin jama'a wallahi gobe kiyama ka kace ka ta banza kakka ce ka ta banza wallahi yanda minista ya maido shugaban kasa ya maido kai ma ya kame mu wallahi mutane hankali Allah ta muke mu sai za mu tashi muna cikin bayani na sati da ya gabata kan jawab iktisar al-fatiha magana takaita karatun sallah akan fatiha kadai kai sallah ta yi ƙarshen karatunmu mun yi bayani kan hadisin mu'az bin jabal wanda duka dai ba maganin inganci bukhari ko musulun mu'az bin jabal da wannan yaro matashi wanda ya bi mu'az bin jabal sallah ta sallar isha mu'az ya tsawaita sallah kuma sallar ta tsawo wanda ya sa yaro ya yi hushi mana ya gaji ya fita ya sallar shi a biyu ya fita an ba mu'az labari ga abin da wane yi ga abin da wane yi amma ba su ƙara saka martani shi mazita wani yaro munafiki shi ma yaro aka ji aka bashi labari kayi mu'arzi ya ce kai munafiki an gama kaga dai magana fitina ta gama yaro da mu'arzi tunda sai aka kwatse wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mu'arzi kai karan yaro ga abin da wani wani yayi shi ma yaro kai karan mu'arzi ya ce mishi munafiki to kai yaro annabi ma yaro tambaya kai me kai a sallar taka da ka huta kai taka na shi aka mallin shi da magana da ka huta me kai yace ya rasulullah ni na sallata na karanta fatihatul kitab kuma na roki Allah aljanna da neman tsari daga wuta mace annabi ya rasulullah da kai da mu'azzina ban ku sallah ina jibuna wata dandana ma'ana wani gunguni mai gungunin sautin da kana jin sauti amma ba ka gane ma'ana abin da ake wani da kai da mawazi in na biyu kuna ji wani gunguni wanda kuke yi bai kuke ja ba su magana ce mashi mu ma dai a wannan abin biyu ne neman tsari daga wuta neman aljanna nan muke a data nan me magana madogaran magana kaga na annabi sallallahu alaihi ya tabbatar ma yaro sallar shi tayi kun fata kitab kadai ya karanta wannan shine magana wanda albaniki ne ka ta ce ta hujja ta fatiha kadai ta yi duk da wannan wasu ruwayoyi misali cikin sai musulun abu huraira radiyar anu ke cewa fi kulle salatin ƙira fama a sama'an annabi sallallahu a sama'ana ku wa ma akhfa minna akhfaina ku yace wa man qara al-um bi ummul kitab faqad ajza'atahu wa man zarfa huwa khairun lahu fawa fadar da zama ruwaye ya ce abubuwan yake cewa dukkan sallar karatunta ya ce annan sallar salama abinda ya ji yadda mu wurin bayyanawa sai mu bayyana kuma ku ji abinda ya koye ba mu ji ba kuma mu koye mana ba ku ji ke wurin bayyanawa ya bai su bayyana wurin koyewa su koye ya ce wanda ya karanta umul kitab faɗar ajizat an ta isa mushi fatiya kaɗai kai ta yi abubuwanci ya ce haka manzar ko abin da ya ƙara ya ƙarin lada ne cikin sai musulmi haka wani ya ma abu hurairah tambaya cikin sai musulun cewa in zittu ala fatata ala ummul kitab in lam ara ta ta lam azid lam in ban ƙara kullu kan kitab ba me ma'ana matsayin sallata yace in zitta alayya fa huwa khair wa nan ta haita ilayha ce ce magana a cikin anka in kai an kai fata da kitab ka ƙara ka ƙara alkhairi ce mishi amma in ka tsaya ma bakin ka kanta ta maka sallaka ta yi cikin sai musulmi kaga alƙashin wannan ruwaya iya karantar da mu cewa mas'alar masu cewa in ka bar sura ya ka su jira kabili ka ga bata wuri wannan ko ka ga ya kabili bata wuri a wannan wurin annabi ya tabbata sallah ta yi ba kuma ba surar haka na abu huraira wannan ruwa ya bayani ƙari akan fatiha tabbas sallah ta yi lada kuma akwai shari'ar ta sura amma a ce sallah ba ta yi bane a fatiha ne sallah ta yi ka kuma na jawabi ya yi amma me ya yi ka yi mun karanta a baya na nusu annabi ya ji hankali karanta sura ko sa'o'i bayan kuma sunna shi ce to amma ka samu yan wani mutum da gangan suka bada kai fatiha kadai to amma aka wani lokaci ya kamanci wani abu ya gito ko na gaba mata gitto ka ta barka ka ke nan idan kai fatiha ta kitab sallah ta yi ba magana kabili kan wannan ruwawi shine abin da muka tsare karatun musati da ya gabata yanzu za mu tashi الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها maganar bayyana karatu ko ɓoyewa a cikin salloli guda biyar da wasu sallolin guda biyar magana bayyanawa ko asircewa a cikin karatun sallah ya ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya jaharu bil qira'ati fi salati subh annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyanar da karatu a sallar asuba wa fi raka'atayn al-ulayayn min al-maghrib wal isha haka yana bayyanar da karatu a raka'a biyu ta farkon magariba da isha wa yusirru biha fi zuhur wal asr wa thalithati min al-maghrib kun iya koya karatun sallah az-zuhur da al-asr da ukun magariba ta ukun magariba wal ukhrayaini min al isha haka yana gajarta karatu oye karatu a sallah raka'a biyu ta sallar isha wannan shine mas'alar wurin da yake annabi ke bayyanawa da wurin da yake aka cewa wannan sune sallar asuba gaba daya bayyanawa ce raka'a biyu ta magariba da isha bayyanawa ce amma a zuhur da asar a ɓoye ne haka ta ukun magariba da raka'a biyu ta sallar isha su ma ɓoyewa ne wani shi ne karatun sallah wurin bayyanawa da asir cewa ya gaya masu a takaice kenan sai ya ce wa kanu ya arifu na ƙira'atahu fi ma ya surubi bitirabil hiyati wa bi isma'ihi iyahun la'ayata ahyana sahabbai suna sanin karatun annabi sallallahu alaihi wasallam wurin asircewa da motsawar geman shi kenan iya ina ga kenan motsin gemun shi kenan alama ce yana karatu kenan ba sa ji ko da sai daga da iya motsa gemun shi iya motsa kuma wa bi sama'i iyamul ayata ahyana wani lokaci yakan jiyar da su aya cikin abin da yake karantawa a alzawarkin ko da sake wurin wurin asircewar sai ya bayyana a shi wannan shi ne hujjar masu ganin cewa a lalle ƙa'ida kan maka maganar sura sauransu ka bayyana wurin bayyanawa asirin asircewa shin amma idan mutum ya asirce a wurin bayyanawa akwai ƙabili ya suke babu don wannan dalili kenan amma bayyana wal ita ta yi amma ɓoye ta ba laihi ba ne ba akwai jawaz amma yin a bayyana wani bayyana wa shi yi a nan sarasa ne kan yi wani abu ko da shi yi don alajawa zai kwata muku yin hakan halaka muna kai bayani kada ta fatiya kaɗai ya yi halitta ya tabbatar da shi amma wanne a ƙara sura magana kenan amma alal jawaz kenan abin da ya halitta idan mutum yayi ba ka ɓata mai sallah ko kai soke shi wannan koda ya rage lada amma dai bai banna ba kenan wannan haka magana idan mutum aka ce kuma aya akwai aya da yawa ta alkurani ta yi wata sura ta ƙasa aya ce zan ba irin cikin muzammin wanda ka ɗauka cikin bakara sun amma da sura ayoyi ne amma sun wuce da yawa daga cikin wata sura ta ƙasa amma sunansu aya haka da shi za kirin babu limit ka ci aya aya mai gaji daga baka yi mata da tayi kai da kai da tayarka ka ce ka zaje dole na kai an ce da aya iya bayyana da su aya aya kuwa suna ta kama kina a takaice dai kenan bai shi zai kama maganar da albani ya kama ka biyu yakan yi ga abin da yake yi amma wani lokaci yakan yi ci a hayanin ga wani lokaci kina Allah jama'a mahi yawa amma ga ne yake shi ta irin wannan kwarai muhimmancin fasatin na albani irin wannan abin duk abin da ya zo kan mas'ala yi ne ko bari wanda ko ne ya kama ka kina baka zama dan dagaji ko bakwari a cikin addini kuma ka bar gima da wani abu da yawa ga mutum wani abin shi wannan kurin ya karanta littafin da malamin yayi he ka bangare guda ya ce wannan shine sunna to he ga abin ko da halitta a wani wuri shi bai sani he ga wani abin kurin shine in ka saba ko kalai ha kargima da shi wani lokaci makan irin littafin iya baka kowanne bangaren in baka zama karka rigima ta addini haka nan wannan shine abin da yake cikin wannan magana وكانوا يعرفون قراءته فيما سر به في التراب اليتي سنا سنن كراتين شي a wurin asircewar shi da motsin geman shi wa bi isma'i iyamun ayat ahyanan kuma lokaci yakan je da su aya a wani lokaci kama ko ruwatun sai ya shiga wa ayatu wal ayatain illa man kana mata ayatu wal ayatain ruwayatan matsala ta Imam Nasa'i da ya kawo qarin ayatain yace wa kana jaharu fiha aidan في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف هكذا أنه صلى الله عليه وسلم ينا بين الدكارات أصلى الجمعة دعيدي بيو da sallar shayar da ruwa da sallah ta kisifewa imma kisifewa rana ko kisifewar wata an ci alkusuf kaga ba ta da ya bayani ba na wata ko rana duka a sunna a sunna kusufin kamar da kusufin sham duka sallah guda ce iri guda ce ilamunan ne a malikiya suke kawo bambancin ya ce a ta wata za a yi sallah a fazazan kowa ya sallah a gidan shi ya rika raka a biyu biyu a ta wata amma a ta rana ne ake yi ba ta wata ba to duka dai a takaice annan sallar salama bai raba ba duk da cewa shi wadda manzana salama ya rayuwar shi ta rana ce ba a samu ba da ya ta wata ga yadda yi ta shi ne maganar to amma can da aka yi ta ranar da ya bayani inna shamsa wal amara ayatan ayatullah la yafsali adam wala la yafsali mutan wala la ayati fala ayatu mufassal da saratin ruwa daban-daban yace a rana da wata ayoyi ne biyu daga cikin ayoyin Allah fala ayatu mu dan kuka ga wannan aya ta kisfi wa wata ya ce ku yi sallah wata ruwa addu'a dai abin da ya zo kaga nan bai raba ba bin kenan ko ce ta wakana ta watan ce ta rana ce za a yi wannan sallah ta mai raka'a mai rukuyi hudu a raka'a biyu rukuyi hudu ta masu soci da hudu wannan to a irin wannan salloli tun daga juma'a sallar idi da ta roƙon ruwa da ta kisfiyar rana ko wata su ma karatunsa yana yi a bayyane sai الجهر والإصرار في القراءة في صلاة الليل ننكم امتزامي مغانا akan bayyanawa da asircewa cikin karatun sallar dare ka bayyana ko ka asirce matsayin haka a sallar dare kinanan ba sallar ta farilla ba wa amma fi salatin layin fa kana taratan yaso wataratan ya jihar ya ce sallar dare annabi salama wani lokaci yakan yi ta'amoyi wani lokaci ya bayyana kakenan kowane yakan yi haka ya ce wakana iza ƙarna ga ina nan akwai magana da mutsallake da ya yi magana kan bayyanawa da asircewa cikin sallar dare ya ce ƙarfin haƙƙi isbili ta ta hajju da wa'amman na wafil bin nahar na filolin rana kamar da haƙƙi cewa falamin sun yi anun sallar salama fiya israrin wala ijihar wala azhar annahu kana yasuru fiha وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بعبد الله بن مسافة ويصلي بالنهار ويجهر فقال له يا عبد الله سمع الله ولك سمعنا سمع آه سمع الله ولك سمعنا وهذا الحديث ليس بقوي قال يتي مغنى تا سل أي مغنى باب الإمام الألباني إيه مغنى أصل cewa da bayyanawa a sallar dare amma bai kai maganar sallar rana ba shi ka dalilin ya kama wani malamin abu da cewa salloli na fila ta rana ana sala ba samu wata ruwaya ba tashi wadda take bayani asali cewa ko bayyanawa kaji shi a gama samun ba ruwa take kayyade na filolci na rana amma an samu masu bayanin kayyade na dare shi za ga mutane duk da shi malamin da kace abin da ya bayyana a hili mahiyawa da alama abin da ya bayyana shi magana malamin annabi na asali cewa a ta rana kuma wata ruwa da bata da inganci ta yawan abdullahi musafa wa iya sallar rana ce ka jadda Allah ka jadda mu kenan ka yi ka boye kayanka wannan da ruwa bata da inganci da suka magana a takaice da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka samu a ya tabbata mas'ala ta sallar dare ce aka samu magana bayyanawa ko asircewa shi ta wani lokaci yakan asirce wani lokaci yakan bayyana kuma magana kenan ya ce wa kan iza qara'u fil bayt yasmu qira'atu man fil hujra wani lokaci yace yakan yace in yi iya karatu iya cikin daki wanda yake baranda zamu ci yana jin karatun shi yana kuriya kai kana baranda kana jin karatun shi yace wa kan rubbama rafa'a sautahu akthara min zalik hatta yasma'u man kana ala arishi ay kharij al hujra wani lokaci ma yakan daga karatun ba na baranda ba har na runwa da muka ce kofar daki can da ke ɗan runwa wurin ba ake gaban daki hannun na ma iya ji iya ƙuriya karatun shi to wannan duk da a nan iya magana ranar sallallahu alaihi wasallam amma karanta ruwa yana kanta aisha ce rajin la'ana wanda a sallar wanda hace ma kuma tana karatu ɗan ƙofar suna ji iya wajen ɗaki kana cin karatun tana cin ɗaki a takaice da kurin kamar da aisha cikin sai musulun ta yi magana a kan sallah ta nafila babu wani cutarwa ba ta cikin alamun fi wasu akwai yalwa cikin lamarin nafila ko ka bayyana ko ka asirce ba wani ka zahi illa abinda zai yi sa mutum tsuwa kan ijiye da kai shi ya ba mutum tsuwa da balle a sallar dare dogon sallah kana ji abin ya za ka dama kuzarin ji ba kana yi gaskiya magana amma babu wani kaidi na ya kayi bayyana ko ka asirce ko ga wanda yake a cikin magana a ɗora maka ɗaya ko da yanayi ya ce wa bi zalik amara ababakar wa umar radiyallahu anhuma da wannan magana ta ɗagawar ya umarci abubakar da umar radiyallahu anhuma ko ko abin mana ya ce wa zalika hina ma kharaja laylatan fa idha huwa bi abi bakr radiyallahu anhu yusalli yakhafid min sawtihi wa marra bi umar ibn khattab radiyallahu anhu huwa yusalli rafi'an sawtahu yace wannan me yawa kana annabi ya ma abubakar umar ni da umar wannan abin yawa kana wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja laylatan ya hutu cikin dare yana yawo فذهب أبي بكر يا بتكن أبو بكر يذكي أبو بكر رضي الله عنه يصلي إيه صلى تشكير دري أما يخفض من صوتي هنا صوت كده بعجي إيه صلى أما بعجي أبن ديكي ودي شيء أبو بكر ومر عمر بن الخطاب يبدا كده عمر كما شيما عمر وهو يصلي هنا صلى تشكير دري رافعا صوته هنا دغ مريا شكم عمر عمر دغ تيكي أبو بكر إيه سسرتا فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال تسكى هدي أبو بكر دا عمر أكا هدي وجعنا صلى الله عليه وسلم فقال النبي سيكي تشيوى يا أبا بكر marartu bika wa anta tusalli takhafidun min sautik abubakar na huce ta gidanka ta wajenka kana sallah kana ɓoye murya ba a jin karatunka ƙad a sama'atun mannajetu ya rasu ya ce ya rasu mamus ala ai na ji yadda wanda nake gana wadda shi an wani bai ji ba shi allah ya ji ya ce na ji yadda wanda nake gana wa ya rasu shi na kada a sama'atu ma na je tu ya rasulallah na je da wanda nake ganawa ya rasulallah wa qala li umar sai kuma yace ma umar marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak sai kuma umar na huce ta gidanka kana daga murya kina mai dalilin fa qal shi umar yace ya rasulallah uyuzul wasnan wa atadrush wa atadrush shaytan ya rasulullahi na haka don in tare masu gingiri masu barci masu kafarka sila cikin dare kuma in kori shaidan ya shi kira a in kori shaidan in tare masu barci su tashi salar dare kuma in kori shaidan shi ne dalilin da ya daga murya zai annabi ya ji uzurin kowa faƙalin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ababakar kai waye abubakar wanda yake rigewa wanda yake ɓoyewa irfa min sautuka shay'a kadan ƙara kadan ƙara kenan ya dan daga murya aji ya ji kadan daga murya an ana mai jan kallon shi ya daga ya bayyana wa kadan sannan ta shay'a kadan daga wa qala li umar akhfid min sautuka shay'a kai kuma ka rage kaga nan kiyan tsaka tsakiya ne mutum yana dan ji dai baka tare hankalin kowa ba nan yana karantar da mu da cewa halin sahabbai shi a ce da'abu salihin kyamun lini a cikin da'abu salihin halin mutanen kware ne wanda allah yana yaban masu imani kan kalimin da mahaji'un bila harin musarifirun halin mutanen kware ne wanda cewa gafala ce rashin yi sallah mu doka muke kurin sai azumi azumi daga ya kare an sallaci shi kenan hebaɗi mutane da yawa ba su san ba da mahimmancin sallar dare cewa aiki ne yau da kullum kuma halin mutanen kwarai ne kuma kwarai tana da fadalar da sai kwarai ko da kaɗan ne ka samu cikin dare wani yanki na dare a ce kana kai sallar ka wannan kaga sabai gidan kuwa gidan abubakar iya yi umar iya yi mutanen sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abdullahi bin umar ne ma rasul abdullahi da kun da matuƙimin da ya ce ƙwayar da mutumin kiki ne ƙware inda ya daji a cikin kana sallar dare ke na kwan kasa a ƙarfi sallar dare tun a cikin shi bi ƙara bar sallar tun da shi bi ƙara bar sallar kenan ƙware ya ba amma kenan akwai ɗan raguwa ta rashin yin ta ko da kaɗan kuma yana karantar da mu cewa masala da muke ciki a yau wajen 'yan masaffa ko 'yan tahajjud da za a sa lasifika ana kira'a tana kai nesa ta huce bukatar mamu da suke bunka wannan ba lasifika ba ce ba karatu ne haka kurin ya daga murya da yawa annabi hana shi kai da kai nesa ka hana mutane barci ya ce kakkai to idan annabi sallallahu alaihi ya hana wanda yake ba lasifika ba daga murya da yawa ina ga lasifika ya ce kilo guda kilo biyu wata kuma tabbas ya tabbata cutarwa a hiri da shi gaskiyar magana duk inda kuke sallaku a wani makwabci ko mata ko yara wani mara lahiya bai cikin sallaku amma wannan lasifika za ta kai mai tara ta barci an tabbas mutane suna jaji wani lokaci wani ban Allah ya kai min radio da kai ce dan Allah a gane shi kira da shi shi malam dan Allah ku yi magana ga waɗannan mutane ce wallahi malam ban lafiya iya abin ta sune yace sana ne garci kwata kwata kusan gidan suke ce san san buwaye ne har ga sani malam da yawa wannan bari ne akwai wanda akwai wanda barci yake so fata a cikin gidan misali fatan ban sallama gaba daya kenan ba abu ne ba kai da ce ai ana ce ya Qur'ani a'a kaka tutar da wani kai kake abinka me mutuwa kake da yawa waje a nesa mutanen mai yawan bukata wai kasa kai ka yi maman ka sun ji mai bukatar ka gaya an gari bai bukata mu gaskiya kai ka ji ka ji da maman ka kuma dagawa tana da matsala wani ka ce a ga yan gidan giya nan ga yan wani an kyale su suna waye ka ce ba Allah dan Allah malam rajin wani wani magana kira da yamma ce dan Allah shi mai zuwa gidan gidan giya gidan rawa zuwa ke sai wuta da kudin shi neman wuta yake shi da kudin shi ka tsaye zuwa ya biya ya shiga ya biya shi da kudin shi ke neman ta wutan kai mai neman aljanna ka gama hangar shi kai mai sallah mai neman sallah dare ka gama da mai neman mai sayan wuta da kudin shi ba dai ba ne ba kai na gaso kai ne mai neman lada ake gudun kai to ne neman lada ka shiga zai kenan bai kamata ba ka gama an kyale yan gidan a kai mai neman lada take suna masu nan wuta ce da mu dimin sai gidan giya ta wuta ce dimin zuwa gidan rawa san ku wuta ce illa kurin gafala shi dan ku yaron jaye shi nan kai mai tambaya san lahiri idan ya kasa bari ne kurin na gaskiyar magana a rin kawar cewa ko a musamman kusa da su gaba da alhamdulillah ga ta cikin masallaci ga ta ku yakin ta masallaci ke kun ji ma mun kusurci shi kenan kuma ba ku cutar da kowa ba na biyu akwai magana ta a tazaru na maganar tunan muna yi na masallacin suna yi sai ka shi kira'a tana shiga cikin ta wani sai ka shi kuna karatu wani limamin wallahi iya jin sai ka yi zama turamfan shi an kwa zai bulla su da shi sai ka gajin kira'al a kama a cikin naki wani lokaci mun taba haka muna sallah a wani wuri aka yi kabbara muka duka ashe ba namu ba ne wani kusurci da ba Allah kuna da kabbara muka ji kuna kuma lasin kusan ni wakil sa daya daga shi limamin da muke ban maganin shi kai muna ji lasin gani kuna iya kabbara kuma muka rukuni sai ga mun je muka je ta limamin daga baya to zaka ko da malamin sai ya hana la shaba da kuma da atul qur'an da hana bayyana daga qur'ani ko an sallaci guda hana daga daga muryar qur'ani kuna kuna rudo junan kenan gaskiya kurin da speaker bukata ce ka ta wuce bukatar daga sallah masallaci sallacin guda biyar wani ya sa tun gwa na shi shi to ka ce da kai ka bayyana ma maka sun ji me kai ga ya ga duniya ko ina shi ko shi ka kuma gaskiya ya shiga tsakanin ku ya saba gaskiya su kai ya ji kurum sai kuma da abin ba wani fa'ida mallam ban da rubu kurum yanzu dai anan mun kare bayani na mas'ala ta bayyanawa halicci amma magana wane duka dai aka magana kowace ta kawo waje wanda ya dace kai aka za mu ga ruwa ya karshe zata sai ya ce wa kana yaqul annabi sallallahu alaihi yana cewa الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة mai bayanar da ƙwar'ani kamar mai bayanar da sadaka ne mai ɓoyewa kamar mai ɓoye sadaka ne wanda kuma su ta ƙwara wajen su sadaka ce ta yi a ƙwasa ne ta ƙwai ta yi ma na yi ne ko ta ƙwai ta yi ma kaga shi da takaice kenan amma kullum ji yadda kanka iya baka nutsuwa wannan gaskiya amma daga ci ake magana sai akwai mas'ala ta bayyanawa wani lokacin zai ka ce a misali liman ko wani iya karatu akwai karatu ba bayyana ba ce ba amma idan kana kusan liman ko kusan wani kuna sallah kana yi jin wanda kunnen kan yalla ya kaji abin da ke wannan ba kiran ta bayyanawa wani abu da shi ne kai je da kai shi kai kuma kajin kunnan kuna kwatsa ya kai shi da bari ka ce ya bin umar bin khattab amma shi yana bayar shi gab yana gane surar da ke karantawa kenan dan je da kunne alka ba kiran ta bayyanawa wancan bayanan ne akwai wanda kwarai in kuna kai lahiya sai ga jin kadan kadan kashewa kai kana ji a hankali sai yanzu ma kana ya qaru sallallahu alaihi wasallam fi salawat kuma yanzu na zai bayani abinda manzana sallasar yake karantawa a cikin sallolin shi me yake karantawa nan nan kamar irin abinda yake karantawa a sallar asuba sallar magarba da ake a zuwa da ake da aka shi su muji irin abinda yake karantawa a waɗannan salloli ya ce wa amma ma kan ya ƙaruhu sallallahu alaihi wasallam fi salawati min suwar wal ayat فإن ذلك يختلف باختلاف الصلوات الخمس وغيرها وهاك تفسير ذلك مبتدئين في الصلاة الأولى من الخمس yace abin da yake da alaka abin da annabi sallallahu alaihi ke karantawa fi salawa cikin sallolin shi minan suwar wal ayat na surorin da yake karantawa ko ayoyin da yake karantawa yace fa inna zalik yakhtalo bi ikhtilaf salawat al khams wa ghayriha yana sabawa daga wannan sallah zuwa wata sallah daban-daban yana ba yana bambanta su yace wa haka tafsir zalik ga abin zan maka dalla-dalla na kowace sallar zan ba ga su zan baka dalla-dalla na abin da yake karantawa a waɗannan salloli sai ce mubata da ini bi salatul ula zan fara da sallar farko ita ce a sallar guda biyar sallar asuba sai ce wa kana sallallahu alaihi wasallam ya ƙarau fiya bituwalin mufassar yana karantawa a sai almufassal iya ɗoka daga yake cewa iya ɗoka daga ƙaf abinda ingancin su tujarar daga ƙaf zuwa ƙarshen ƙur'ani ganin surun basu da yawa irin na tuwa da kuma matani wancan na sama su wannan suna da tsawo kai suna da gajarta ya kira al-mufassal kenan surori wanda suke ba tsawo to amma ana daukar daga suratul qaf zuwa ƙarshen qur'ani to su ma kaman gida uku tiwalul mufassal wasal mufassal isalul mufassal akwai dogaya akwai ga tsakatsakiya akwai ga jiro wanda suke cewa doga mufassal tun daga farkon qaf har zuwa ƙarshen nazi'at tun daga qaf har ƙarshen kusan ayat 30 sura 30 har zuwa nazi'at su ake ratuwa da mufassal kuma daga abasa zuwa suratun lai su ake tsakatsakiya wasu mufassal tsakatsakiyar su za ka nuna shi haice maka ya karanta da wasu mufassal ko ka salar mufassal ko tiwali to a ce tiwalikin kenan abin da yake daga kaf zuwa nazi'at su ne tiwalikin wasu cikin kuma daga abasa zuwa suratun lai kisalin mufassal daga suratun duha zuwa ƙarshen ƙorani annas to ya ce a za'ana ya ce maka yana karantawa a sallar asuba da tuwalin mufassala waɗannan surori masu tsawo masu kai tsawon mufassala masu dogayen nasu kenan daga kaf zuwa naziyat ya ce fakana a hayanin ya ƙarau alwaƙiya wani hawa min suwar fi raka'atai wani lokaci ya kankarar sautar waƙiya da makamantan waƙiya ya karanta su a raka a biyu raba gida biyu kenan yana raba sura guda gida biyu ya yi wani lokaci duka iya yi ba ƙa'ida ba ta dole kan wa ƙara min suratu tur wa zalaka fi hajjatul wada hajjin man kwana ma ya karanta suratu tur sallar asuba wa kana ahyanan ya qara'u qaf wal qur'an al-majid wa nahwa da makamantanta yana karanta irin wannan kutamcin wannan sura sun raka'atul ula a raka'a ta farko ta asuba da abin da yake ne ga maka wa kana a hayar wani lokaci kuma ya karo bi kisarin fasar gaji haƙƙi sara kin maki kan sara na ƙarshen ya karanta su kai sa shamsu kuwiran misali ce misali irin nan yan ƙasar ƙasan su ma kenan yakan kawo su sace dole ya tuwa mufassal ko ta ya kowanne yayi yayi ko ta kowanne doga har ma wani lokaci abu ya sama da haka kenan ya yi kasan ma ya yi magana wannan duk abin da yake karantawa ne a sallar asuba ya tabbata maza yana karatu irin wannan karatu a sallar asuba dogayen tsakatsakiyar haka sama ya sai ce wa qara'a marratan idza zulzilat al-ard sirraka atayn kiltahima wani lokaci a asuba ma ya karanta idza zulzilat kuma ya raka a biyu kowace raka a karanta ta maimaita raka a sura ɗaya a raka a biyu kuma a sabace ya yi zarzu da ajizana ya yi a raka a ɗaya ya a raka a ta biyu ya ce ƙalar rawi wanda ya rubuta ruwa ya wanda aka yi da shi ikta fala'adari a nasiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma kana zalika amdan ce an annabi abin da manzo Allah ya sani annabi man cewa ya ce ko da gangame shi ne bi aka ya karanta da sallallahu eh ya karanta raka biyu ya karanta sura biyu ta zalzalatu zalzala kenan kuma yayi a raka ta ruku a ta biyu asaba ko ya karanta ta kenan shine yake cewa annabi sallallahu mun tuwa ce ko aka ne shi da albani yake cewa wa zahar annabi alaihi salam fa'ala dhalika amadan litashari kun zahirin magana annabi ya kana kun din shar'a kin halicci ni yana ga muku halicci da daga abin da yi amma yin hakan halaka ne ya wata ranka bukata haka kin ka ci kai layi ba samu kumci cikin addini to dole ka tsuwa da kaza shine mutum magana a jawaz ya ba ka sauki cikin addini kaza ka wani lokacin da zai bukata ko rashin lafiya ko wani bulaguro za a ji misali irin a shigar wani masu shiga kar ka je an tsasa da asuba an kai wa sai zabarka kana sallah ka gaba ka rutuwa ma ka ce ka dogo sallah ka tayar da barka kenan kaga yadda zaka yi sallar gajera ka bi su gurin tunda ka san halaka ba matsala ko daya sai ka fatiya ka da sura gajera sai ka shiga mota gurin ka barka amma ka ce kaga mu dauka wajibi ne kaga barin ka za'i sai wannan shi ne abin da ya faɗi a nan wa qara'a marratan fi safar قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس kaga bukata ta kama wani lokaci a wani bulaguro ya karanta kula jibril falak a raka ta daya raka ta jibril bin nas kula zai karanta kuma sallah asabacci kaga bukata ta kawo ana bulaguro ne kaga ana son a ci lokaci mana ka bata lokaci wa qala liqbat bin amir radiyallahu anhu اقرا في صلاتك المعوذتين يتشوا قلت بن عامر ككرنت a sallaka ka karanta ma'awazitin a sallaka lokacin karbani wani abin da yake bari kausai ne sai haka alama a wata ruwaya daban ta zo ƙarin magana ya ce mishi fama ta'awwaza muta'awwizin bi mislihima yakan yi kaga yayi haka wannan daidai kare haka ya gare yakan dan fasila haka irin inda irin wannan zirin na nan inda ruwaye wani sahabi ne daban ya kata inda sahabi guda ne lafazin gaban ya zo a dore shi ne ke mata dan wancan kawon baka baka nan amma wannan kenan a wata nan sahabi daban ruwaya ta so wata hanya daban cewa ya ce mishi fama ta'awwaz ya ce mishi ka karanta ma'awwazatain a sallaka kenan kula da kula da kula da bin nas kula da barbar fa kula da bin nas sunan ma'awwazatain kenan a wata ruwa sai ya ce mishi fama ta'awwaza min ta'awwaza musana duk wani mai neman tsari bai neman tsari ba da wani abin neman tsari irin sota wannan irin ma'awazatai wala wajen barbin fred wala wajen barbin nasi kenan suna cikin ababen neman tsari duk wani abu zaka neman tsari da kai da su kai da su wani wuce duk mai neman tsari bai neman tsari ba da abin da ya yi da ya kai daidai ma'awazatai kenan sururi neman kariya na neman tsari Allah kariya ka daga sharin mutum ko ajin duk wani mamannaci duka ya yi kwanci komi ya ce wa kare a hayanan ya ƙara'u bi aka tsarin min zalika wani lokaci annabi yana karanta sama da haka abin muka ambato a baya fakan ya ƙara'u 60 ayatan fa aka tsara هنا كانت آية 60 وسمى الآية 60 أفلع عصبان قال بعض رواتي لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما wanda ya karu a nan zakaran ya karanta aya 60 ko sama da aya 60 shin yace annabi ya karanta wa'annan a raka'a biyun ko kuwa a kowace raka'a ya karanta aya 60 shi ya tsaya nan ya tsoron ya kare eh cikin amma annabi ya karanta aya 60 ko zuwa sama da haka wa kana yaqra bi surati rum ina karanta surati rum dun amma muna magana sabai ce abin ya karanta wani ina karanta surati rum wa hayana kan surati yasin dukkan abin da yake yace wa marratan sallar suba bi makka wani lokaci annabi sallama ya sallar asuba a makka فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى nan ƙasa yake maka bayani da ya ce sai da ya zo wajen maganar musa kenan sun arsalna musa wa harun bi ayatina su sana mafi ne yake ni ko kuwa da ya zo maganar isa wace annabi da marima wa umma wa'atan wa waina malar wata jin za ta karamu ma'in kinna a wannan wurin biyu dai shi mai rawa ga shaka annabi dai da ya zo ɗayan biyun wannan wuraren ko maganar musan ce ko ta isa ce ya ɗauki tutar muminun da ya ka daidai nan sai tari ya kama shi shi ne su'ula haƙƙa su'ula su'ula mana tari to tari da ya kama shi faraka kun yi rukuni ya suka karanta kudin tari zo kenan ba ya kawo kun yi rukuni sai wannan yana karanta da kai kana karanta wata sura tari ya zo maka kana da kai ce ka da kai ba ka kuma shi tari ka biya kai tai in ba ka samu dan hutu ba sai kai tai ka tari ya tsaya ko ya kai rukuni ba wani matsala ba wani kaidi wani lokaci ma mutum zai zo karatun ya tauri ma ta ce sai ya yi ya ta jihar ba ya jawo a ta yi a yata kokowa da ayi kun kai rukuyi kan gaba kan kawala ka ya zo ta tauri kun kai rukuyi hakan ta da abu wani zai ce mutum mutum ga ya kware mutum mutum mai yawa ba ki bace maka duka ka zawa take ta yi kenan kun ba matsala duk da kake abu ya tauri kun ka duka ya ce kenan wannan abin da ya wakana ne ya karanta su da ya zo wannan magana nan dai a ɗauke tsaye da tari ya kama shi kuma faraka ya rukuni ya ce wakana a hayanan ya umun fiya bisafat safat ya karanta wani lokaci a sallar asuba wakana ya salli ma yau mai juma'a ta bi alif lamim tanzil a sajada zuwa sajada kenan wani lokaci iya karanta zuwa sajada a raka'atul ula wa fi saniya har ta alim sani a sallar a raka'a aka ɗaya kai firta sassaka da gaba ɗaya a tafi kan sun sa asaba wani lokaci yana kan don ma ci abin da yawan yi maka wakani ya tsawo da faraka a kal'ula wa yi kasar fitani kuma abin da yake yi annabi yana tsawaita kullum sallashi mai sallashi yana tsawaita raka a farko ya gajartar da raka ta biyu kata kai ta farko wannan shine kusan sallashi yana tsawaita sallah raka'a ta farko kuma kenan me da abin za karanta kai la'akari ka tsawaita ta farko akan ta biyu ta biyu kan ta kai ta farko sau wannan shine sunna ta karatun sallah wannan kenan abin da ya rihi wannan karatun sallar asuba irin abin da yake karantawa kuma ya maka na a jumlace da abin za karanta dai ana son a tsawaita raka'a farko akan ta biyu sai alƙira'atu fi sunnatul fajar yanzu kuma abinda ake karantawa a sunnal alfajar ma'ana rakatai alfajar ce sunnal alfajar yadda ce sunna da aka sunnanta bayan ketawar alfajar babu wata nafila sai ita raka birak babu ƙari sai da bin musayyab ya ga wani bayan alfajir ta yi yana yin nafiloli ya yi tashi ya tashi shi bawan Allah wannan ba daidai ba ne ba ya ce mace ayyuazibin labi salat ayyuazibin labi salat Allah zai ma azaba da na sallah ayyuazibin labi salat kamar ga ya gwarci to me zai sallah ce Allah zai ma azaba da na sallah kamar ka ce abin da ce mace ban karara Allah zai ma azaba da na sallah ya ce a Allah bai azaba da 'yan sallah walakin yi atibu da bikhilafi sunna mada zai ma azaba nan kasa ba sunna kaga mutane an jima ana izgili to ya ce to ka ta suka ce to salata me bakin wani salata bakin salata annabi da bakin ko ko ba da bakin ko ta farin da bakin a ba shi da bakin saba sunna sabai sunna yanda bai kun kai shi wani Abdullahi bin Umar wani ya gaban shi sai atisha الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم yace a a mu ba ka annabi ga bara ba to salatu ne baki a mu annabi ba ka ga ba ji ka salatu ne annabi ba yace a mu annabi ga ba haka ga ba to ya ga mutu alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah kur ga ta shakur alhamdulillah ne ga ta sha ta kashi wa annabi wa salatu ne ga zai zai gari dan ya wa annabi salatu ta a mu annabi ba ka ga ba da abin da kuka kuka mai alhamdulillah da alaƙul hali mutane zuwa da izini kun kama suna ga mutane kun kama kanka wada sai ya ce ita sunna ta alfijir kana rak'atai da fajar yace wa amma qira'atuhu fi rak'atai sunnat al-fajr karatun annabi sallallahu alaihi wasallam a raka'a biyu ta nafila ta alfijir in ta keto yace fa kanat khafifatan jiddan kwarai ba tana da gajarta mafi yawa yana gajarta ta hatta ina aisha ta radiyallahu anha kanat taqul hal qara fiha bi umm bi umm kitab yanda yake gajarta hata kan ce an ya ku an da kan fatiha ma kake nan kwarai yake nan gajera ce an ya ya kan da mafatar kitab amma wani lokaci ma yakan yaka yace wa kana ahyanan ya qara'u ba'd al-fatihati في الأولى منهما آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا cikin bakara har ƙarshen aya ya karanta a raka'a ta biyu ya koma ali imran ya karanta kulli ahli kitab ta ala kan sa amin wa bainakum zuwa ƙarshe kenan yakan yi wannan yakan yi wata ba matsala bace ba ka dana akwai yalwa ba wani matsala dai amma ga yayi wannan yayi wancan ya karanta ayoyi ma kaga anan kaga ba sura bace ba ayoyi ma karanta ba abu kuma ce rubama qara badalaha falam hasbi min kufr kaman wacce ma karanta wannan magana akan farma isabi min kufr tabat kan da alimana kin la akhir aya wa ayana qarau qul ya ayyul kafirun fil ula wa qul la ahad fil ukhra kaje lokaci ma iya karanta qul ya ayyul kafirun a raka'a ta farko kuma a raka'a ta biyu qul la ahad da abin da yake yi wannan ya ka tara kenan ya yi wancan fatiha kadai ya ƙara aya wani lokaci rojar ya yi wani sururin guda biyu na ɗaya cikin sabo yake cewa ce fala'uzu ban nan iya lissawa na jimin zanen sanarwa yana karanta ƙuli a kafirun da ƙuluwar lahu a raka'a biyu ta nafila ta magariba da raka'a biyu ta rakatar fajar iyayen sa nafila shi biyu da yake ta rakatar fajar ta matsalar magariba ita annabi yana karanta ƙuli a kafirun da ƙuluwar lahu haka a rakatar fajar yana karanta su ya ce na ban kirga kaga wani da kasar kirgin kayan mazana zana wani lokaci yakan ji yadda su suna ji wani lokaci ma shi ka aja ka fita ji ko wani cikin iya koya karatu kenan duka duka an samu wanda ya ji wancan ya wadi wanda bai ji ba kuma shi ma bai ji ba amma dai kaga inda bai bayyana ba sun ji ya wadi ka ya kasar kenan a kasar fajar da asali ana ce ana asali cewa amma asali ce ba lazim bane kana iya bayyana ba lazim shi ta sabon ta bai kirga ko son wani mishi sai ya ce nan ba nan da ya ce da wa ayanan wani lokaci ya karo kuli a wani kafirun fil'ula yana kan kuli a wani kafirun a raka a ta farko ku kulhuwar la'ahad fil'ukura kulhuwar la'ahad a raka ta biyu kenan wa kane ya kulu kuma yana cewa ta sanama ni'imar surata ni huma ma dalla ma dalla kyawawan wa'inan surori guda biyu kuli a kafiru wata ya ce wa sami'a rajulan ya ƙara'u suratul ula fi raka'atul ula faƙal haza abdun amana bi rabbihi ثم قرأ سورة الثانية في الركعة الأخرى فقال هذا عبد عرف ربه مثلا صلى الله عليه وسلم يجي ونمتن yana karantawa a raka'a shi ta horku ta sallah ta raka'atul fajr yaji ya karanta quliya ayyuhal kafirun kana bace hada abdun amana bi rabbi wannan bawa ya imani da ubangiji shi naka ce ya amma da suratul ikhlas suratul kafirun ita wannan ce tauhidi ne amali aikace liya haifil kafirun la abudu mata abudu na aikace ne tafidin ban da wata abudu kibuta ba kaza kaza duk tafidin aikace kenan ce wannan bawan ya yi imani da ubangijin shi da ya karanta ta biyu sassa ikhlas ya ce haza abudun a rafa rabban wannan kuma bawan ya san ubangijin shi nan menene ka gana musulwa kenan ma'anar musulwa wata rana kaga nan shi ya bayyana da wani lokaci nan kuma wani ya ji iya bayyanawa har annabi ya yabe shi kake nan duba wani matsala ko ka bayyana ko ka asirce ba matsala ka kama wani rigima don kaji ya bayyana a an ci asircewa ake wasu ya kasar fashar da kasar jago ya kama ka nasi a cikin hadari ko ziya eh ana yi kuma ana wancan shi ke na shan daɗin abu ba wani rigima kenan kai kai wancan ana yi duka ba wani fa'ida ya asirce ya bayyana kenan ba wani rigima wani ya kace ya laihi da kawai take yi ma mu'arada a lokacin da kace da ya ce makon ba a yi ta zama san ba a yi ma ba ba a yi ba annabi lalle yana wancan kuma ya wannan ba matsala dole kai da yi na ya kamata mu tsaya mun zo kenan karshen magana ta sallar asuba sai Allah kai mu darasin gaba insha Allah Allahumma alaikum اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته